Mai sauraro a kan mita 88 da dubu biyar da laifin mu da zamani sunana Abdulsa Muhammad kuma a wayewar garin yau an waye gari ne da tutsuna masu tuka baburan adadin sau a sassa daban-daban da ke kwaryar birnin Kano inda suka wato yi zaman gida tare da kin fitowa daukar fasinja da nufin da an karar da gwamnati irin halin da suke ciki musamman game da abin da yake tsakanin su da wato kungiyoyin su da kuma hukumar nan ta Karota wanda suke bayanin wato harajin da aka sa musu su na siya shekara ya yi musu sauri da yawa kasancewar ana fama da annobar cutar corona da kuma yanayi na tattalin arziki wanda hakan ya sa wasu da yawa daga cikinsu ko kuma gaba ɗaya yan sun suka yi zaman su a gida ba tare da sun fito jigilar fasinja ba kai tsaye za mu zanta da wasu daga cikin masu tuka wannan babur mu ji menene korafin nasu ya sunan ka sunana Nura Ibrahim Muhammad da ka tsore in Bello fatan ma nan yanzu shugabanni yan sanda alƙalai road safety da duk wani mai hukunci dan Allah dan zatin Allah mai girma gwamna ka taimaka ka ka sauke babba shine matsalar mu shine da yaya kuma ana kokarin magance wancan al'amari kuma ka zo da wani batu to ai shi bai san damuwa mu ba saboda muna zargin an lantsa shi ba bisa doka ba kuma ya zo ya daina ta tabka tabka ba dokan nan yake bi ba ya rasa hana hana mu zaman lafiya ko ina bamu da kwanciyar hankali ba mu da gurin fakin takamaimai ba mu san ina za mu sauke fasinja ba mu san ina ne za mu dauka ba anya ko ba ku ne kuke wuce makadi da rawa ba wallahi tallahi fasinja ma sun zama shaida tare da mu tun fara tausaya mana kowa ya riga ya sani ba fa mu sai suka takura ba suka kundura ba babu laifi za mu iya biyan haraji ta hanyar da ya dace amma ba matsayin sa bane ba ba haƙƙin sa bane ba a hada mu da mu kuma mun da ya kamata mu biya haraji a tare da su babu laifi amma yau din me zai sa ba za ku fito ku ci gaba da jigilar fasinja ba musamman ga ɗalibai da masu zuwa asibiti da sauran al'umma eh to da ana tunanin babu haɗin kai yanzu haɗin kai ya samu dukan yana da sau sun samu haɗin kai mu muna da tsananin yunwa ta mu fita mu nema abincin mu abincin da ba a isa mu su kuma masu mulki suna da tsananin yunwa ta mulki to ku sani duk wani dan siyasa ko a wajen jami'a yake billahi la ilaha illa huwa da mu da ƴaƴan mu da matan mu da da cikun mu da zamu ƙara aura a nan gaba wallahi ba za mu zabe ku ba ba wanda za mu zabe ba wanda za mu zaba wallahi tallahi sai mun canza ku kayan ka ai ba zai zama sauƙin mara ba ina kira ga shugaban yasa na jihar Kano wallahi tallahi sai amma da doka alƙalai sai an bar da doka mu ma ƙanana talaka mabiya za mu bi doka saboda yanzu akwai dokokin nan to ai ba ta gire ta kotu sai ta kirawo ma mutum ya ki zuwa ma yake an sa magana kotu kotun nan ita ta tabbatar da gwamnatin jihar Kano a yanzu muka yadda muke binta a matsayin doka to wallahi sai kun mana doka wallahi tallahi sai kun mana doka dole sai kun mana doka zuwa yaushe za ku ci gaba da jigilar fasa ai babu lokaci kawai mu yanzu muna gida har sai an zaurare mu mahukunta hukuma kare haƙƙin dan adam dan zatin Allah dan Muhammad Rasulullahi kai ma in siyasa ce dai mu shiga siyasar ina batun iyalanku ba za ku duba abin da kuke samu musu ina ma magana a siyasance mu yanzu dukan mu gaba daya yan siyasa ba su kalle mu ba kenan yanzu ina ina shugaban jam'iyya na jihar Kano za a fara muku da jam'iyyar ku ku kuke da bukatar mulki ba mu da amfani sai lokaci yayi kawai za ku dauke mu mu zo muku kuma ai kuna bukatar mulki tun daga shi kuna magana kungiyar ku mu ba bukatar shugabanci ba bukata muke kawai mu kawai a kalle mu a babu wata kungiya alhaji sanin kawai ke tafka tafka yake me fatan kadin sa me zai samu zalunta muke dan Allah dan Muhammadu Rasulullahi yan sanda ku ne a hakku da za ku kula da doka ku kai mu gaban alƙali za mu je ina kuma ina kira da lauyoyin da suka shiga suka kai kokarin kare hakkin mu zamu bi su zamu je kotu a tabbatar da doka duk abin da ba doka bane fa ba za mu yi shi ba kai ma na ganka a zaune a gida me yake faruwa suna na Umar Rabiu Yunusa wanda aka fi sani da Umarin Mama Dorayi Gwabello to na gan ku dai gashi duk kuma kun zauna me yake faruwa wallahi mun zauna yasa dalilin wani haraji da ake sa mana yan karota duk inda muka a kama mu babu da rufashin in mun zo ba mu laifi ba ma sai ga an datse mu yadda ka san ka bewa a shaka hannu a ce mana ga baki ɗayan mu duka an kama ku a tarkata mu ga baki daya aka yi mai gidan Iyaye suke kama ku.
yan karota ne suke kama mu ha kurin rangan baburi na ba abin da yayi an zo an kama mu ga baki daya sai na je na je na biya dubu biyar a hakan ma wai da hanya aka ce mun taimaka mu bayan da na bayar da dubu biyar Wai sannan ina aka- kungiyar ku ta yan arewa sau to a kungiyar mu yan arewa sun shiga siyasa yanzu ba mu da wata kungiya inda yanzu su sun zo sun gane ga baki ɗaya su je su samu babban su kai mai takarda akan za su samu kuɗi in kuɗi ya zo ya samu kawai mu a ce mana ga wani abu da ya bullo sun san kuɗi za su samu ta nan bangaren sa amma fa sun ce ku ko gudunmawa ma ba ka ba su ai mu abin da yasa ba za mu ba su gudunmawa ba su ma ba sa bin ba sa yi mana abin da ya kamata ne shi yasa mu ma ba za mu bi su mu ba su gudunmawa ba yanzu sai yaushe za ku fita mu yanzu muna sare kullum muna gida har sai magoya baya sun zo sun yi muku- mahukunta sun zo sun goya mana baya akan wannan abu ya za ku da da tabahuwa yunwa da ba uwa yunwa to ya za a yi kowa hakuri zai yi abin da ya dan samu dan abin da muka tara aka yi lockdown ma muka yi hakuri ban tara kuma wannan abin da bai kai ya kawo ba
duk fasinja da duk wani mutum wanda yake birnin Karo idan ya fito titi zai je bata ko IBB iya kwasan minti ashirin ko sha biyar kafin ya samu ma kafin ya samu baburin da zai je kwari ko ibb ko bata ba dan komai ba dalilin da yasa saboda yan karota mu ba barayi bane ba sana'a muka fito yi amma me muke gudu ba fa wanda ba dan adadin da yake so ya shiga wahala ko Sanya ba ku dan an ce ku bi doka kuma sai ya zama ana tada jijiyar wuya.
a'a ba jibi jiya wuya muke bi ba abin da yasa ai har laifin bayani wannan muke fito da shi nan gurin kai mu karshe akai karshe aka kai mu dalilin da yasa shi dan karota abin da aka yi creating din sa an creating sa ne fa akan traffic agency amma yanzu shine mai kama haraji me hada dan karota da transport Ba ku ganin yanayin tattalin arziki ake so a haɓaka.
da a ce muna ganin tattalin arzikin a ƙasa mu kanmu idan aka mana maganar naira dubu shida za mu ƙara mu sa naira dubu goma sha biyu domin ci gaban mu ne a cikin jihar Kano ko ba wanda baya son ci gaba a cikin birnin sa balle a cikin ko kuma a cikin garin sa ko ba kamar ne ba Kafa a ce kun ɗau wata hanya ta daban duk irin abubuwan da ake yi da harajin da ake karɓa.
a'a ba ai idan ana alfahara shi amfanin haraji idan aka amfana amma aikin da kake so daga mu ka mu nan a cikin titin dorai karama unguwar bello titi ne nan wala mu unguwar mu ce amma mun daina bi sama da shekara ashirin kuma muna biyan fa harajin fa amma ba abin da muka gani ba abin da muka gani a ƙasa Wataƙila ko ba wataƙila ko ba ku sanar da gwamnati halin da kuke ciki.
wata gwamnatin zamu sanar ai shugaban kasa ma ya sani shugaban kasa ma ya san da wannan titin ba ma gwamnati ba shugaban kasa ma ya sani kuma abin da muke so dan Allah dan annan muna goyon baya ga mutanen jihar Kano ga wannan abin da muke muna goyon baya da Allah annabi abi mana haƙin mu akan wannan abin a duba a fito a duba maganar mu a gani yawa a soke mu fa dan abun di ba dan komai ba saboda saboda zaluncin da ake mana kowa ya zo karshe bai san haƙin dan adam ba bai san kuma abin da ya kamata a yi ba bai san abin da bai kamata a yi ba Me ya cikakken sunanka?
Sunana Yakubu Adamu, Eh, Wani sana'a kake?
ina sunana daidaita sau.
To yau na ga kamar dukkanin mafi yawancin ku ba su fito ba me yake faruwa?
Eh gaskiya ne dalilin makasudin rashin fitowar mu yau shine abin da gwamnati take yi mana. Gwamnati ta ce za mu ba da kuɗi sama da dubu ashirin da bakwai. Mu kuma muke nuna alshimunmu na cewa ba za mu iya biyan wannan kuɗi ba kasancewar mu ma 'yan Kano ne. Kasancewar halin rayuwa da ake ciki ya kamata gwamnati ta duba mu. Muna neman gwamnati ta sassauta mana cewa a kullum idan muka fito za mu iya ba da naira ɗari na haraji Ba za ku yi miliyan la'akari da matsin tattalin arziki da ƙasa ta shiga ba wataƙila ake so a farfaɗo?
Eh to gaskiya ne an shiga matsala ta tattalin arziki amma gwamnati ba kan talaka za ta juyo ba yana da kyau gwamnati idan go- idan kasa idan kasa ta shiga matsalar tattalin arziki to ai lallai kan talakanta yana buƙatar ta taimaka masa domin me talaka neman abinci yake yi ba wai titi ko ba wai ka ce ba wai ba wai kai titi ko gadar sama ba wannan ba shi ne a gaban mutane ba yanzu ta abinci ake yi Bar- ba- bayan haka kuma bayan haka kasancewar rayuwar da ake ciki a kullum gwamnati ta san na abinci muke Wai ne ba za ku yi la'akari da masu fita wurin aiki da 'yan makaranta ba? Tausaya?
eh to ai muna so lallai kan da masu fita gurin aiki da yan makaranta muna so lallai kan su shigar da korafin mu a gurin gwamnati su san cewa gwamnati muna da amfani yan adaidaita sau suna da amfani me amfanin su yau ga wani lokaci ya zo yan adaidaita sau kowa ya aje mashin dinsa a gida ya zauna domin su fito su gaya wa gwamnati cewa wannan kuɗi da ta sa mana ya yi yawa lallai ka muna neman alfarma ba mu ce mu za mu bijire wa gwamnati ba lallai ka muna neman alfarma a dawo naira ɗari ɗari kullum za mu iya biya a rage mana takurawar da ake yi mana Zuwa yaushe za ku fara fita jigilar fasinja?
eh gaskiya muna sa rai a yau dai ba za mu yi aiki ba a yau ba za mu yi aiki ba har sai mun ga abin da hali ya nuna mana Ya suna ka?
Tuwa sai kula Ibrahim Lawan.
Nan a ina miki?
Nan gaida gusa Na ga kamar dai ga baburan a dai sau jirgi a tsaye ga ku kuma kun yi cincirin domin yake faruwa.
yajin aiki muka tafi domin abubuwan da ake mana muna zuwa gidan karota ana cewa sai mun biya haraji to biyan harajin an ce naira ɗari ɗari ne amma mun je kafe za mu biya aka ce mana na kwana ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko kai na wata biyu dubu bakwai ko ba a yi da sati ɗaya ba sannan ba za a yi da wata ɗaya ba kawai daga kwana ɗaya sai wata biyu.
Anya kuwa kun tuntuɓe ta kuma karo ta.
Ni na takardu ma na yi ba ma nuna ma shaida.
Me yake faruwa a wurin?
mai gida zanga-zanga muke akan harajin da gwamnati ta sa mana bayan haraji kuma gwamnati ta taku dan karo ta sun takura yan hadaye so a jihar Kano kamar mu kadai ne masu neman kuɗi a jihar Kano yan hadaye so kullun in ka wannan sati a sati an kama yin so biyar yayi asara kuɗi ta fi dubu tana ta fi dubu hamsin a sati yayi asara kuɗi ta fi dubu hamsin yan hadaye so sun takura mana yanzu duk titin da ka ba a jihar Kano in dai ka shiga cikin kasuwa duk inda kai fasin sai an kama ka mai sauraro wasu daga cikin masu suka babur mai kafa uku kenan da muka zanta da su a nan sassa daban-daban da ke kwaryar birnin jihar Kano kuma za mu ci gaba da da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan domin wato lalubu bakin zaren ko kuma samu mafita sunana bai sa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake gina nan gaba